الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah da ya nuna mana wannan rana ta Laraba domin fara karatun wannan tafsir mai suna Taisirul Karim Rahman fi tafsiri Kalam Manna na al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di wanda zan fara daga suratul Juma'a zuwa ƙasa shine yake cewa tafsiru suratul juma'a fassara suratul juma'a bismillahir rahmanir rahim za mu fara wannan tafsirin da sunan Allah ar-rahman wanda rahamarsa ta zamanto yalwatatta ta shahi kowa da komi a doron duniya. Rahim wanda yake mai keɓantaccen rahama ga waɗanda suka yi imani da shi a ranar ƙiyama. Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil Suna tsarkake Allah, ko yana tsarkake Allah. yana bin umarnin Allah halittun da suke cikin sammai da ƙasa. Dukkan halittun da suke cikin sammai da kuma cikin ƙasa gaba ɗayansu suna tsarkake Allah ga dukkan abin da yake tawaya ne ga Ubangiji Allah Maɗaukakin Sarki. shi yasa wani wuri Allah yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ba wani abu face yana tsarkake ubangiji sai dai ku ba ku iya fahimtar yanda sauran halittu suke tsarkake Allah kama abin da ya shahi dabbobi itace duwatsu da sauransu dukansu suna tsarkake Allah suna bautan Allah maɗaukakin sarki, saboda Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai kammalallen mulki, wanda ya mallaki halittu na sama da na ƙasa, don haka dukkansu mulkin Allah ne, mallakar Allah ne kuma suna ƙarƙashin gudanarwar Allah. Al-Malik wanda yake mamallakinsu mana wanda ya mallaki dukkan halittun da suke cikin sammai da ƙasai alƙuddus abin girmamawa abin tsarkakewa game da dukkan abin da yake tawaya ne ga Allah maɗaukakin sarki al'aziz wanda yake mabuwayi ya buwayi kome babu wasu abubuwa waɗanda za su buwaye Allah mutane ne ma'ana halittu ne na mutane ko na mala'iku ko na aljanu ko na dabbobi dukkansu Allah subhanahu wa ta'ala ya rinjaye su ma'ana mabuwaye ne a kansu babu wanda yake buwayar Allah alhakim wanda yake gwani ƙwararre a cikin halittarsa da kuma umarninsa kun ga waɗanda sufofin gaba ɗaya na almalik alƙuddus al'aziz alhakim sufofi ne masu girma ga Allah maɗaukakin sarki waɗannan sufofin kuma suna sa wa a bauta wa Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba, wanda ya zamanto ƙuddus ne mai girma abin tsarkakewa mabuwayi gwani a cikin ayyukansa wanda ya mallaki kome da haka shi ne ya cancanta abota masa to shi ne malamin tafsiri yake cewa yusabbihu lillahi yana tsarkake Allah wa yanqadu li amrihi yana miƙa yana jayuwa ga umarnin Allah wa yata'allahahu yana bauta masa ko yana yarda da cewa Allah ne abin bautansa wa ya'buduhu sannan kuma yana bauta masa jami'a ma fi samawati wal ardi dukkan halittun da a cikin sammai da ƙasa li'annahu al-kamilul mulk saboda Allah shine mai kammalallen mulki alladhi lahu mulkul alamil alawi was-safali wanda shine mulkin ko kuma mallakan halittu na sama da na ƙasa yake a gare shi fal jami'u dukkansu mamalikihi mallakar Allah ne wa tahta tadbirihi kuma ƙarƙashin gudanarwa Allah suke al-quddus al-mu'azzam wanda ake girmamawa al-munazzahu wanda ake tsarkakewa an kulle afatin wa naqsin daga dukkan wata musiba ko kuma wani tawaya al-aziz wanda yake alƙahiru ya irin wannan baiwar ga wasu waɗanda suke bako ba ma'ana waɗanda ba larabawa su ne ajamawa kamar mu da sauransu wannan kenan wa huwa al-aziz Allah mabuwaye ne alhakim kuma Allah gwani ne a cikin ayyukansa zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wannan falala ce ta Allah da yake bayar da ita ga wanda ya so wallahu zul fadli azim Allah ma'abuci falala ce mai girma to shine mala yace a tafsir al murad bil ummiyin abinda ake nihi da al ummiyin alladhina la kitaba indahum wanda babu littafi a wajensu wala athara risala babu wani gurbin manzanci a wajensu min al'arab na larabawa wa gairihim da waɗanda ba larabawa ba mimman laisu min ahalil kitabi daga waɗanda su ba ahalil kitabi ba ne ba yahudi da nasara ba ne bamtan Allah ta'ala alaihim sai Allah ya yi musu ni'ima minnatan azima ni'ima babba a'azamu min minnatihi ala gairihim ni'imar da ta hi wasunsu girma a wajen Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahum adimuna lil'ilmi wal khair, saboda su sun rasa ilimi, sun rasa alkhairi, amma sai Allah ya musu wannan. Wa kano min ƙabilu sun kasance kafin haka fi dalalin mube, suna cikin ɓata bayyananne. Ya ta'abbaduna lil asnami suna bauta ma gumaka wal ashjari da duwatsu da itace wal ahzar da duwatsu. Wa yatakhallaquna bi akhlaqis sibai ad-dariya. suna ɗabi'antuwa da ɗabi'u na namomin daji masu cutarwa, ya akulu ƙawiyihim da ifuhum, mai ƙarhinsu yana canye mai rauninsu, yana wanda adda ƙarhi shi ne ke abin nan ɗin mai rauni. Wa ƙarƙanu fi gayatul jahali sun kasance a cikin matuƙar jahilci, bi ilumil anbiya game da ilmomi na annabawa ba su san wannan ba, wa ba asallahu fihim rasulan minhum, sai Allah ya tayar da manzo a cikinsu kuma daga gare su, ya arifuna nasbahu sun san dangantaka shi, wane ne, ɗan wane ne, yaushe ya tashi, wa ausafahul jamila, sannan kuma sun san siffofin manzon Allah kyawawa, wa sidiqahu da kuma gaskiyar shi duk sun san wannan wa anzala alaihi kitabahu kuma Allah ya saukar da littafinsa a gare shi ya tulo alaihim ayatihi yana karanta musu ayoyinsa alqati'atu masu yanke hujja almujibatu lil iman ayoyin da suke wajabtar da yin imani wal yaqini da kuma yarda da abin da aka faɗa tun daga Allah ne wa yuzakkihim sannan kuma yana tsarkake su بأن يفصل لهم الأخلاق أخلاق يفصل لهم الأخلاق الفاضلة yana fayyace musu yana musu bayani daki-daki akan ɗabi'u mafifita wa ya hussuhum alaiha sannan kuma yana kwaɗaitar da su akan waɗannan ɗabi'un wa ya juruhum anil akhlaqin radila sannan kuma yana tsoratar da su tsawatar da su akan ɗabi'u waɗanda suke ƙasƙantattu waɗanda ba na ƙwarai ba wa yu'allimuhum alkitaba yana sanar da su alqur'ani ilmin alqur'ani wal hikmata da sunna ai ilmul kitabi was sunna ilmin alqur'ani da sunna almustamilu ala ulumil awwali wanda ya kumshi ilmuka ko ilmomin mutanen farko wal akhirin da na ƙarshe bakanu sai suka zamanto su laraba wannan da Allah ya aiko ma wannan manzon ba da hada ta'alim bayan wannan ilimin da su karantarwa da suka samu na alkur'ani da sunna wanda ya kumshi tarihin ilmukan mutanen farko da na ƙarshe wattaskiya da kuma wannan tsarkaka tsarkakuwa daga ɗabi'u marasa kyau zuwa ga ɗabi'u mafifita sai suka zamanto min a'lamil khalqi sune mafi ilimin halittu ma'ana sun yi dukkan halittu sani saboda su ilimin nasu ya kumshi tarihin mutanen farko da da na ƙarshe ko wannan kenan bal kanu a'immatan a'immata ahli al-ilmi wad-din a'a sun ma kasance su ne shugabannin ma'abuta ilimi da addini wa akmalil khalqi akhlaqan kuma su ne mafi cikar halittu wajen ɗabi'u sun yi kowa ɗabi'u da halaye na gari wa ahsanuhum hadiyan kuma su ne mafi kyawun shiriya ga dukkan halittu wa sumtan mafi kyawun alama wacce take nuna take nuna su ƙarara akan halittu ihtadau bi anfusihim sun shiryu da kawunansu wahadau ghairahum kuma sun shiryar da wasunsu da haka fasaru a immatal muhtadin sai suka zamanto su ne shugabannin masu shiryarwa wa qadatul muttaqin su ne jagorori na masu tsoron Allah falillahi ta'ala alaihim ko saboda haka Allah ya cancanci godiya a gare su su yi masa ya ba'asuhu hadar rasul bi ba'athihi hadar rasul da tayar da wannan manzon da yayi sallallahu alaihi wa sallama wannan akmala ni'matin wa ajal akmala ni'matin wa ajalla minhatin ma'ana wannan shine mafi cikar ni'ima mafi girman kyautawar da za a ba mutum sai mala yace wa qawluhu faɗarsa da yace wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim da wasu daga cikinsu waɗanda darajar su ba ta kai tasu ba ko kuma waɗanda ba su yi zamani da su ba yana ɗaukar wannan fasara lamma yalhaqu bihim yana ɗaukar waɗanda darajar su ba ta kai tasu ba ko kuma lamma yalhaqu bihim waɗanda ba su haɗu da su a zamani ɗaya ba ai wamtanna ala akharin Allah yayi baiwa akan wasu min ghairihim waɗanda ba su ba, ai, min gairil ummiyye, waɗanda ba ummiyye na ba, su ne waɗanda ba su da littahi, mimman ya ati ba adahun na daga waɗanda za su zo bayansu, wa min ahalil kitabi, da kuma waɗanda suke ahalil kitabi ne, ma'abuta littahi ne, lamma yalhaƙo bihim ma'ana dare da su ba ta kai tasu ba ko kuma abu su zamani da su ba, ai, fi man ba shara da'awatar rasul. a cikin waɗanda suka rungumi kiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka karɓe shi, waɗanda ba su yi zamani da manzon Allah ba, amma sun karɓi kuma kiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, ba su kai matsayin sahabban manzon Allah ba, amma kuma sun karɓi kiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wa ya hatamilu kuma yana iya ɗaukan annahum lamma yalhaqu bihim fil fadli cewa su ba su kai su ba a cikin falala ko daraja wa yahtamilu kuma yana iya ɗauka an yakunu su zamanto lamma yalhaqu bihim fi zaman ba su haɗu da su ba a cikin zamani ba su yi zamani ɗaya da su ba kun ga kaman mu ba mu zamani da sahabban manzo Allah ba ko amma kuma mun karbi da'awar da ta wuto ta hanyar su daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ala kullin kai kowanne ne daga ciki fakilal ma'anayaini sahih mala yace waɗannan ma'anonin guda biyu dukkan su sun inganta ko lamma yalhaqu bihim waɗanda ba su kai darajar su ba lamma yalhaqu bihim waɗanda ba su yi zamani da su ba duka waɗannan ma'anonin biyu sun inganta inji malam fa innal ladina ba'atha Allahu fihim rasulahu lalle waɗanda Allah ya tayar da manzansa a cikin su wa shahaduhu suka gan shi ido da ido wa basharu da'watahu suka rungumi kiran shi hasala lahum min al-khasa'is suna da wasu abin da suka kebantu da shi na daraja wal fada'ili da fifiku saboda su sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ido da ido sun zauna da shi sannan kuma sun karbi da'awa daga gare shi kenan kaga su waɗannan suna da darajar su ta musamman akan wanda bai ga manzon Allah ba ko malam ya kun ahadan an yalhaquhum fiha darajar da ba wani wanda zai iya cin musu a ciki babu shi saboda su sun yi zamani da manzo Allah gashi ga su ko gaban shi kuma suka karbi da'awarsa suka taimake shi suka ba da duk abin da ya kamata su yi domin mi taimaka ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka kenan kaga ba wanda zai ci musu wajen zai ci musu wajen falala ko wa hada min izzatihi wa hikmatihi wannan yana daga cikin eh eh izza ma'ana buwaya ta Allah da hikimarsa haisu lam yatruk ibadahu hamlan Allah bai bar bayunsa ba kara zube kowa ya abin da ya ga dama babu manzon da aka aiko a'a ko wala sudan bai bar su ba ma'ana ba ku yi ko ku bari a'a bal ibta'asa fihim ar-rusul ya aiko musu manzanni wa amarahum wa nahahum ya umarce su ya hane su wadhalika min fadlihi al-azim wannan yana daga cikin falalar Allah mai girma alladhi yu'tihi man yasha wacce yake ba wanda ya ga dama min ibadihi daga bayinsa wa huwa afdalu min ni'matihi alaihim wannan shine mafifici game da ni'imar da Allah ya musu bi afiyatul badan game da abin da ya shahi lahiyar jiki wasi'atul rizq da yalwar arziki duka wannan bai kai ni'imar aiko manzanni ba ko lahiyar jiki yalwa arziki duk bai kai wannan ba wa gairi zalika da wani wannan minan ni'amat dunawiyya na ni'imomi na duniya fala a'zamu min ni'matid dini ba abin da ya kai girman ni'imar addini allati hiya madatul fawzi wanda ni'imar addini ita ce tsantsan samun rabo wasa'ada da kuma cin nasara al'abadiya na har abada naga nan zamu dakata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh